أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باياك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 25 ga wata na zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya dace wa 16 watan bakwai miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala za mu darasi na 20 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha a sati da ya gabata malam yana mana magana akan abin da ya shahi gabata likafani yadda ya kamata a samu mutum likafani da irin abubuwan da yake da alaka da wannan sannan daidai inda muka tsaya inda mali yake cewa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin aw akthara fawqa fawqa thiyabihi imana mustahabbi ne an so a sanya mutum likafani ya zamanto da kyalle daya ko kuma sama da haka nan yace kamar yadda manzalla sallallahu alaihi wasallam ya aikata ga mus'ab ibn umair sannan kuma da hamza da abdul mutallib mala yace wa taqaddamat qissatuhuma fil mas'alati ar-rabi'a wa thalathina was-sadisa was-thalathina was-sabi'a was-sadathin kamar yadda bayani ya riga ya gabata kenan a mas'aloli na baya to a wancan sati malam ya ambata mana cewa karkashin wannan gabar akwai kissa guda biyu kissa ta fari shine wannan mutumin balarabe da ya zo wajen mazalla sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi da irin dai abin da ya gabata har zuwa ƙarshen kissa yau za mu tashi kissa ta biyu a ƙarƙashin wannan gaba malici athaniyatu kissa ta biyu a wannan gaba ali zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu daga zubair az-zubair ibn al-awwam Allah ya yarda a gare shi ke cewa لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى yace ran da aka yaƙi uhudu wata mace akbalat ta gabato tas'a tana tahiya amma as-sa'yu anan ana ne tana cikin tahiya irin na gaugawa tana gaugawa hatta kadat hatta idza kadat an tushrifa 'ala al-qatla har sai saura ɗiris ta kai zuwa ga waɗanda aka kashe a yaƙin uhudu kamar da muka ambata a wancan sati cewa yaƙin uhudu an kashe kusan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi shahada kusan mutum saba'in to waɗannan mutane kusan an haɗa su ko kuma suna wani wuri sananne to saura ɗiris ita wannan mata wannan mata kuma safiya ce saura ɗiris ta kai zuwa ga waɗannan waɗanda aka kashe nan suka yi shahada ƙala azubair ibn al'awam yake cewa fakari hannabiyu sallallahu alaihi wasallam an tarahu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci a kan safiya kattaga waɗannan gawawakin saboda irin yadda aka ma gawawakin wasu kisan da aka yi irin misali kashe hamza da aka yi an kashe shi amma kuma har yanzu akwai wani abu wani keta a cikin zuciya wanda hatta kai zuwa ga aka mushi musula wani aka kama wasu gaban jikin shi aka hudda bayan kashe shi wanda irin wannan abun da kiyaye alfarmar da da musulunci yake yi wa dan adam manzala sallallahu alaihi yake cewa sahabban shi kar idan suka tahi yaƙin da za a yi da kahurai manzala ce kar a yi musula in aka kashe mutum shikenan amma zancen a rika qat'a shi qit'atan qit'a a rika mushi gunduwa gunduwa mazalla ce karku haka karku sare icce karku rushe gida karku bata ruwa karku yi kaza da sauran wasu yoyi da ake yi to amma su kahure da suka tashi kashe hamza sai suka suka mishi musula to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki akan ita safiya ta ga wannan mutane a wannan yanayi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sabai sai ya ce al mar'ata al mar'ata yace ga can wata mata ga can wata mata kenan yana nihin akan adakatar da ita katta isa zuwa ga waɗannan gawawwakin qala az-zubair ibn al-awwam yake cewa yace fatawassamtu annaha ummi safiya yace sai na gane a dalilin kallo at-tawassum a dalilin kallanta da yi daga nesa sai ya gane cewa tana shi manzalla anan bai ayyana ba kowa ce ce la'alla tana nesa kuma gawawakin suna can wani bangare amma manzalla ya tsinka tana gaugawa za ta tai wajen gawan sai ce almar'atal mar'a shi az-zubair ibn al-awwam da ya kalle ta ma fatawassamtu da na kalle ta sai na gane cewa annaha ummi safiya mahaifiyata ce safiya to kaka dole gane ta ai to da ya gane ta ma fa kharajtu as'a ilaiha sai na tashi daga wajen manzo Allah ina gaugawa ina so in cimma ita mahaifiyar tawa mana in kai zuwa gare ta yace fa adraktuha qabla an tantahiya ila al-qatla ya ce sai na samu na riske ta kahinta kai zuwa ga waɗannan gawawakin kala sai azubair yake cewa falada mat fi sadari sai ta hangaje ni a ƙirjina kenan ita safiya mahaifiyar shi kenan sai ta hangaje shi a ƙirjin shi ladama ai darabatni darabatni wa dafa'atni ta bige shi ta tura shi ya ce wa kana timra'atan jaldatan yanzu labarinta ne kimara kuma dama mace ce mai ƙarfi shi ne jalda kenan mace ce dama mai ƙarfi ya ce ƙalat kenan safiya take ce mashi mahaifiyar shi shi abin da ya kawo shi manzala salasala ya ce a dakatar da ita yanzu shi kuma zauwan da yake da irin yanayin da ya zo ta fahimci cewa so ne yake rike ta ya hana hata hiya da ta mashi wani hangaza ta bige shi sai da ya faɗi makirjin shi sai ya ce mace ce dama wadda tana da ƙarfi ƙalar take cewa ilaika la'ar da laka kamar jakuɗa ka bani waje bakka da ƙasar da za ka taka ka hana ni isa wancan wurin faƙultu tun da kaga mafi shi ce sannan kuma umarnin da ya kawo shi kuma ana umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi sallam ne yanzu ga abinda mahaifiyar shi take so ga abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni wanne za a gabatar na manzala ko to shi ma anan sai ya gane cewa fa ga abinda ya kamata yi saboda ya dakatar da ita sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azama alayki manzala sallallahu alaihi wasallam yayi niyya akan ki akan cewa a dakatar da ki kai tsaye ce fa waqafa ta tsaya kaga wannan shine innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi eh an yaqulu sami'na wa ta'ana wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa ati'u Allah wa ati'u rasul kaga yace yana fadi mata kawai fa waqafat sai ta tsaya tsayawan da tayi kuma ta san kenan yanzu ba wani maganar negosi za ta yi ba akan abata dama kawai wa akhrajat thawbayn ma'aha sai ta huddo wasu kyalle guda biyu tare da ita wasu likafani guda biyu faƙalar sai take cewa hazani saubani waɗannan kayi kayan guda biyu gana wannan likafanin guda biyu ji'tu bihima na zo da su li akhi hamza saboda ɗan uwana hamza kenan ita yanzu ta san ba za ta kai zuwa ga wannan gawan ba yanzu sai ta ba ɗanta azubair ibn al-awwam akan cewa kenan ga abin da yake tahiye da ita dama ga waɗannan ƙyallayen ko kuma waɗannan likafanin guda biyu a rufa ma ɗan uwanta hamza to a nan ita magana ta riga ya ƙare sai a zubai da ci gaba da bada labarin cewa to yanzu waɗannan abubuwan da ta bada likafan da ta bada an zo za a sa ma hamza amma kuma hallo sai aka samu wani abu na daban ya bullo ya ce fa'iza ila jambihi rajulun mil ansari katilun ya ce a ɓangaren da muka samu hamza an kashe shi a kusa da shi dabra da shi kuma an samu wani mutum daga cikin mutanen garin madina shi ma an kashe shi kad fu'ila bihi kama fu'ila bi hamza yanda aka yi ma hamza na musula da yayyanka gangan jikin shi shi ma wannan mutumin haka aka mushi sai azubairu yake ta fawajadna ghadadatan wa haya'an sai muka samu muka ga cewa ghadadatan kaman kayan kumya ne wa haya'an ko muka ji kumya an nukaffina hamzata fi thawbayn akan musama hamza wannan likafanin guda biyu gaba daya wal ansari la kafara lahu mu bar wannan mutumin garin madinan bayar likafani duk da cewa ita mahaifiyar azubair ga abin da ta ce a yi da su sannan sun zo za su ɗabbaka abin da ta faɗin kuma sai suka samu ga wani mutum hallau a kusa da hamza an mushi irin abin da aka ma hamza amma bai rilika wani shi kuma sai suka ji kumya suka ji yauni suka ga akwai abin aibi gazadatan akwai abin aibi ya zamanto an sa ma hamza likafani har biyu shi kuma wannan mutumin shi ba wannan mutumin ga balansari ya zamanto a ce an kyale shi ya ce to a dalilin haka faƙulla sai muka ce لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب حمزة أباشي دا أباشي لكهون دا سنكم شوانا متوم النقر مدينة شوانا أباشي لكهون دا yace faqaddarnahuma sai muka kimanta waɗannan ƙyallayen wannan likafanin guda biyu sai ce fakana ahaduhuma akbara min al-akhar sai muka likafanin ɗaya yahi ɗaya tsawo ɗaya yahi ɗaya girma to wanne za a ba hamza kuma wanne za a ba wannan balansarin nan ya ce fa'aƙura'ana bai na huma sai muka yi ƙura'a a tsakaninsu kaga ƙura'a wani abu ne wanda addini ya jima da sani shi mazalla in zai huta jihadi ko in zai wani bulaguro yana ƙura'a tsakanin matan shi abu ne wanda yake sananne fa'aƙura'ana bai na huma sai ce fakafanna kulla wa'idin min huma fi thaubin lazi tsara lahu sai muka yi likafani ga kowane ɗaya daga cikin hamza da shi wannan mutumin garin madina fi thawbin ladhi sara lahu a cikin tuhahin da ya zama nashi kenan bayan ƙura'a ba an yi ƙura'a an ƙada aka gane to wane kai wane wannan shi likafanin ka wannan shi wannan shi ne nashi kenan aka suka musu suka musu likafanin maliki cewa akhrajahu ahmad was siyaqu lahu bi sanadin hasanin wal baihaqi wa sanaduhu sahihun gaba ta gama laifi cewa wal muhrim mutumin da yake cikin harama na aikin aikin haji mutum ne ya ta aikin haji sai Allah ya rubuta mashi mutuwa to wannan mutumin yukaffanu fi thawbayhi allazaini mata fihima za a mushi likafani a cikin kayan shi wanda ya mutu saboda su ma dama suna dabda da su da likafani kusan ba su da wani bambanci tunda dama zane ne za kulla a nade shi sannan kuma a yaha wani mayahi to shi a cikin waɗannan wannan kayan nashi na arab da ya harama aikin hajji da su da shi da su a mushi likawani ya ce a liƙaulihi sallallahu alaihi wasallama dalilin wannan magana a dalilin faɗar shi sallallahu alaihi wasallam fil muhrimin ladhi waqasathu naqa a cikin wannan mutumin da ya harama aikin hajji wanda dabba shi ta kado shi ta taka shi kuma Allah ya kadarta cewa mutumin nan ya mutu sai mazalla ya ce wa kaffinuhu fi thawbayhi kuma shilika wani a cikin tuhahin shi guda biyu Allah zai ne a harama bihima waɗanda ya yi haraman aikin hajji da su haka za a tara shi kuma gobe kiyama yana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda har zuwa ƙarshe don mutumin da ya mutu wajen aikin hajji a haka gobe kiyama zai tashi malai ce wa taqaddama bi tamamihi fil fasli thalisi faqrati dal في الصفحة الثانية عشر والثالثة عشر وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في المعجم الكبير من طريقين عن عمر بن الدينار ابن, ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم وهذا سند صحيح ما ليش حديث ان يا رجا يا غباتا دام ان كاوش ابايا متمن da ya harama aikin haji dabbar ta kado shi an yi istishhadi da maganganun shi da yawa a cikin wannan wannan wannan gaba maliki cewa abu na gaba bayan abin da ya shahi kenan mutumin da yake harama aikin hajji idan ya mutu a cikin wannan kayan nashi za mu shi likawani sai ya ce wa yustahabbu fil kafani umurun mustahabbi ne an so a cikin yi wa mutum likawani wasu abubuwa kama haka ya ce al'awwalu abu na harko albayadu idan son samu ne ya zama likawanin hari ne yana zawatin da za a sa mutum ya zamanto ya zama tofari ne mi yasa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yace ilbisu min thiyabikumul bayad ku sanya daga kaya tuhahinku farare kaya fari yahi burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da wani wanda ba shi ba ahabbu thiyab ilaihi mafi soyuwan kaya zuwa ga manzo Allah sune kaya farare kuma ne ce a dalilin haka kenan likahoni ya kamata ya zama hori in son samu ne ba dole bane ba ya ce fa'innaha saboda abinda ya shahi wannan kaya hori mazala ce khairu siyabikum shine mafi alherin tuhahin shine mafi alherin tuhahi sai ya ce wa kaffinu fiha mautakum sannan kuma ku sanya wa mamatanku da suka mutu ku musu likahoni da wannan tuhahin wanda yake hori مالك أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي وأحمد يكتا والضياء في المختارة عن ابن عباس وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال وله شاهد من حديث سمرة بن جندب أخرجه النسائي وابن الجارود والبيهقي وغيرهم قلت وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في, في الفتح الباري kenan wannan shine abu na harko an so a lokacin da aka zo sama mutum likahwani ya zamanto an sa mushi likahwanin ya zama fari ne sai gaba ta biyu daga cikin ababen da ake so a bangaren alkahwan da za a sama mutum mali ya ce kaunuhu salasata aswabin ana so ya zamanto kyalle uku ne abinda za a sa mushi mana a sa shi a na hari a sake sa shi a na biyu a sake sa shi a na uku me yasa لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن مشي لكفني دا اللي غدا أكو معنى كمان زواتي غدا أكو يمانية wannan kyallan nan wanda aka saka shi a kasar Yaman bidin kuma hori ne tas suhuliyatin wanda yake nau'in kayan ne da alayyati hal min kursufin wanda aka yi shi da abdiga laisa fihin na kamisun ba a yi wata tuhahi ba a jikin mana ba riga ce aka ɗimka aka sashi a ciki ba bal inda ma ƙyallin ne kawai a zallan shi kenan ba ɗimka ma mutum za a yi ba a sashi lalala kawai ƙyallin ne za a yafa mushi in yaso har aka inda za a sa guda uku in so sai a kulle ya ce wala imamatun haka kuma ba a mushi rawani ba sai ce udrija fiha idrajan wannan maganar daga laisa fihinna qamisun wala imamatun wannan su yake cewa almudrajatu fil hadith almudrajatu fil hadith wal mudrajatu fil hadith ma atat bimana hadisi idan ka ce wannan hadisi ne mudraj ko kuma wannan ibara ce mudraja kamar maganar sahabi ce zai sako ta a cikin yanayin tsarin siyakan tahiyan hadisin kaga da aka ce kursufin kursufin sai ce laisa fihinna qamisun wala imama sai kai tsammani kaman har wannan wurin duka yana cikin magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da aka gani a lokacin manzalla bal ina ma cewa kenan wannan magana ce ta sahabi shine ce udrija kenan an sarai an shigo da magana ce fiha a cikin hadisin idrajan kenan shigowa akhrajahu sittatu wa ibn al-jarud wal bayhaqi wa ahmad wa wa ziyaratu lahu wa hiya sarihatu dilala ala anna al-athwaba lam takun cewa waɗannan to wannan abin da aka sa mushi na na kyallan na kyallan likahwani lam takun muzarrara imana bai zaman toba irin abin da za a iya sawa kamar a matsayin wandon da yake da arzinzimi kenan ba a mushi wani dimki ba na amina shi kamar wani wandon da yake da arzinzimi shine muzarrara ai inda za inda za kama a darme shi yake cewa wala kumsan ko kuma ya zaman to a matsayin kamar riga da za a sa shi kenan babu magana wani magana arzinzimi ko darmiya darme tsotson shi kuma sannan babu wani magana ce an tsaga shi an ɗimka shi a matsayin kamar riga da za a samu shi kenan yadda wannan ƙyallen yake a haka nan a haka nan za a kawo a sama mutum shi malice wal hadisul waridu fiha munkarun kama bayyantuhu fi dha'ifa yana da sauran ƙarin bayan da malam yi athalis abu na uku da ake so a wajen likawani an yakuna ahadu ahadu ahaduha thawba hibara idza tayassara an takuna ay aw an yakuna ahaduha ya zama ɗaya daga cikin waɗannan kyallen guda uku mana zawati guda uku da za a ruha za a ruha ma mutum a ciki a sashi a cikin su ɗaya daga cikin su ya zama to hibara hibara anan mun karanta shi ko shine kalan kayan da yake da yake da sharshar baki da hori eh kalan kayan da yake da shar baki da hori kina an so ya zama haka nan yace hibara thawbun min qutnin aw min min min kattan aw kittan mukhattatun kana yusna bil yaman wani kalan kaya ne wanda ake yin shi da abdiga sannan kuma yana da kurtu haka iya da zane baki da hori ana yin shi a ƙasar yaman to in son samu ne kene zamanto daga cikin abinda za a ba mutum likawani da shi ya zamanto akwai irin wannan kyallan ko da ɗaya cikin waɗannan guda uku ne to wannan magana malam kenan ko dalili akan wannan magana yace li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idza tuwfi ahadukum fawajada shay'an idza tuwfi ahadukum idan ɗayan ku ya mutu fawajada shay'an falyukaffan fi thawbin hibara idan aka samu dama a mushrik kahwani da kaya ko kuma ce kyalle ko zawati hibara kenan wanda yake wanda aka yi da abdiga sannan kuma wanda yake da kurtu kwari da baki ke da sharshar kaga kenan wannan shi da dalili akan in son samu ne kenan ya zama ɗaya daga cikin waɗannan kyallen guda uku da za a ruhawa mutum ya zamanto yana da wannan kala na launi ko kuma zane na shar da hori hori da hori da baki akhrajahu abu dawud wa min tariqihi al-baihaqi min tariqi wahab ibn ibn munabbah munabbih an jabir marfu'an قلت وهذا سند صحيح عندي وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ قال في التلخيص وإسناده حسن قلت وله طريق أخرى عند أحمد عن أبي عن أبي الزبير عن جابر بلفظ من وجد سعة أو رواية تدبن بند وتر رواية تهاري duka kenan dalilai da malam yake bada akan cewa ɗaya daga cikin tufahin ya kamata ya zamanto yana da sharbaki da hori in in ya samu yace akwai wani hadisi na daban wanda al-Imam Ahmad ya zo da shi hadisi daga abu zubair daga jabir allah ƙarar da a gare shi yake cewa manzala salasalam ya ce man waje da si'atan duk wanda ya samu yalwa wanda ya samu dama ya ce falyu kaffan fi thawbin hibara a mushili kafani da tufahi wanda yake da sharbaki da hori to kaga a can baya an ce an so tufahi ya zama hori sannan kuma yanzu a nan an ce ya an so ya zama tuya da shar fari da baki to waɗannan hadisan guda biyu kuma duka hadisai ne ingantattu warin za a ɗoka ko kuma wannan bakin za a ɗoka duk da cewa malam shi tun daga athalis da ya ambata mana ya ba mu mahuta na an ya kuna ahaduha thawba hibara kenan saura hisu muharari eh kenan kura ɗaya ne a cikin su sai zaman to irin wannan hibara mai sharkin baki maliki cewa i'lam ka sani annahu la ta'aruda baina hadha alhadith wa baina alhadith alawwali fil bayan yace babu cin karo da juna tsakanin wannan hadisin nan man wajada si'atan falyukaffan fi thawbin hibara babu cin karo tsakanin shi da alhadith alawwal hadisi na farko wanda yake cewa wa kaffinu fiha mautakum kuma mamatanku likafani da kaya horari da mazalla ambata hadisi na wa kafinu fiha mautakum yace li imkani tawfiq saboda ana iya hada kan hadisan guda biyu bainahuma yace bi wajhin min wujuhil jam'il kathirati al-ma'lumati 'inda al-ulama ta huska daga cikin huskokin hada hadisai wanda hanyoyi ne sanannu a wajen malamai idan ka samu hadisi kaza ya ce ai kaza kaza kuma yazo a zahiri ka dubo sai kaga cewa kamar wannan hadisi yana warware wannan ne shi kuma wannan shi ma yana warware wannan ne to akwai hanyoyin da malamai suke bi wajen hada hadisan idan ka tabbatar da misali cewa duk matsayin su ɗaya wajen inganci to sai a duba wanne ne manzala sallallahu alaihi ya fara faɗi sannan kuma wanne ne na ƙarshe kenan in ya zamanto hadisin hadisin da yake tabbatarwa misali shine na ƙarshe kenan wannan hadisin da yake umarni akan ayi abu kaza wanda yake shi shi na hwari kenan shi ya tashi daga aiki kenan hadisin da manzon Allah ambata na baya kenan ya shahe wancan na hwari kenan samu annasikh wal mansukh ko kuma ya zamanto a bangaren da ya shahi magana ko kuma aiki ana gabatar da magana akan abin da ya shahi aiki saboda aiki zai iya zamantowa hususiya ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma kuma abin da yayi umurni yayi magana da shi to shi kuma wannan shine abin da aka umurci bayi kuma su yi amma zai iya yiwa shi wajen aiki ya zamanto wani umurnin da Allah ya bashi ya sha bamban da irin umurnin da mu ya bamu yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce turji man tasha'u minhunna wa tu'u ilayka man tasha kaga wannan dama ai ba ba wani ita ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya bar mata take guda tara ko kaga aikace manzo Allah aka aikata amma kuma umurni da aka ma aka mana mu an umurce mu akan mu tsaya a nawa mu tsaya guda hudu to wannan shabal mai suna duba kibana kaman a wajen wajen wajen hada kan hadasai ko kuma fifita daya akan daya ko kuma daya ya goge daya ya zama to ana aiki da wannan ba aiki da wancan kenan kamar shine ma da yake cewa min wujuhil jam'i al-kathira na daga cikin huskokin hada kan hadasai da yawa al-ma'lumatu inda ulama wanda yake sananne ne a wajen malamai kenan haka suke bi shi yasa kahin kaga an ce maka an huddo hukunci wallahi an sha wahala ba na wasa ba amma kai tsaye sai ga wani mutum wanda ba makaranta yake zuwa ba karatu yake ba haka kawai da jahilci sai ture ya gaba shi ko bai san ba wani malamin ya kusa ƙare rayuwar shi ma wajen huddo wannan matsalar ya abin nan ya yake amma shi kuma dan saboda tsabagen jahilci sai ya zo fi lam'atul basar cikin kibta ido sai ture ya gaba kawai to yace hanyoyi ne daban-daban wanda suke al-ma'luma 'inda al-ulama mal yace wa yakhturu fi bali yana zawwa a tunanina al'ana yanzu minha daga cikin waɗannan hanyoyin da malamai suke bi wa jahali huskoki guda biyu kenan mala anan sai ya bamu magana akan huska kusan guda biyu ka hanya kai zuwa ga gaba ta gaba sai yace al-awwal huska ta farko ta yanda za a hada tsakanin waɗannan hadisan guda biyu da wanda ya umarni akan a sanya likawani wanda yake hibara yake da hori yake da sharshar baki da wanda kuma yake hori ne tas hada kan tsakanin waɗannan hadisan guda biyu malike cewa an takuna alhibara bayda'a ya zamanto wannan kayan mai kurtun nan mai sharshar baki ya zamanto a karan kanshi shi ma tufahin hori ne amma yana da kurtu baki a jikin shi yace muhaddada بيضاء مخططة يتي ويكون الغالب عليها البياض sannan kuma ya zamanto launin da ya hirin jaye a jikin rigai ya zamanto horin shi ya yawa akan bakin sai ce malam fa yace fahina izin a wannan lokacin ya shimalu hal hadisu al'awwal zai hada hadisi na farko bi itibari annal ibarata fi kulli shay'in bil ghalibi alayhi kenan aka samu misali zawati fari amma iya da shar baki misali kaga irin wannan zawatin kenan ya hada tsakanin waɗannan hadisan guda biyu kaga na farko kalan kayan hibara ne sannan kuma abu na biyu in ka kalli likawanin kawai likawanin wari ne me yasa mala yace yake cewa bi'tibari anna al-ibrata fi kulli shay ta hanyar lissahi akan cewa al-ibrata anna al-ibrata fi kulli shay abun lura a cikin komi mala ce bil galibi alaihi abin da ya hirin jaye a cikin shi kenan yanzu a cikin wannan launin guda biyu da bakin da horin wanne hirin jaye hori go kana iya cewa hori ne amma da ku iya da dan sharshar baki kadan ka kenan hadisan guda biyu sun yi mi sun haɗu kenan hibara ne sannan kuma bayda ne mana an samu horin shi yawa kenan wannan huska ta farko maliki ta wa hadha idza kana al kafanu sawan wahidan ya ce in ya zama to likahon da aka samu misali ɗaɗe ne kaga aka samu irin wani likahon kenan ya haɗa tsakanin hadisan guda biyu kenan likahonin hori ne sannan kuma an samu wannan kalan na hibara hallo a jikin wannan likahonin wannan huska ta farko kenan sai mal ya ce amma kuma wa amma idza kana wa idza kana akthar idza kana akthar kenan idan zaman to likahon da za a mushi sama da likahoni ɗaya ne mana sama da kyalle ɗaya suka zama kyalle biyu uku misali malike cewa faljam'u aisar yu ai anan hada kan hadisan ya mahi sauki sai ce wa huwal wajhu tali shine huskan nabiyu zan ambata maka anan sai ce athani huska ta biyu yace an yaj'ala aw an yuj'ala kafna kaf kafan wahid hibara a sanya likafanin ɗaya zamanto hibara iya da iya da zane kurtu baki yace wa ma wa ma baqiya abyam su kuma sauran likawanin guda biyu su zaman to farare da tas kaga ke da an sa hibara in sannan kuma an sa likawanin suke fararen ne wannan kenan shine aljam'u bainal husku hanyar hada tsakanin hadasan guda biyu malai yace wa bidhalika yu'mal bil hadithain ma'an a irin haka kenan kaga an yi aiki da hadasan guda biyu gaba ɗayan su yace wa bihadha qala al hanafiyya akan haka ne hanafiyya suka tahi yace wa daliluhum hadha al hadith dalilin su akan haka kenan wannan hadisin da aka ambata yace wa laysa hadha alhadithu alladhi azahu alhafiz li abi daud an jabir annahu alayhi salatu wassalam kuffina fi thawbayn yace wa burdin anan wannan hadisin da yazo daga jabir Allah kada da gare shi yake cewa kuffina an sanya an ba manzo sallallahu alaihi wasallam likahoni fi thawbayn a cikin kyalle guda biyu yace burdin idan ka ce burdin shine kisa'un mukhattatun kaman tuhahi ne wanda aka yi shi da abduga sannan kuma yana cakuɗe da shi wani kala na kurtuwar suke bakage yace hibara wanda kenan akwai akwai wannan kurtun tare da shi kenan al'aiti hal kaya ne wanda yake mana kalan tuha ne wanda yake hori ne sannan kuma akwai zane wanda yake baki a saman shi wa qala isnaduhu hasan fa inna hadha lam yastadillu bihi بل لا وجود له عند أبي عند أبي داود بل عنده عن عائشة في حديثها يكتا وهو الثاني قالت أتي بالبرد لكنهم ردوه ita Aisha take cewa gaskiyan al'amarin bana irin wannan kalan kayan da aka zo da shi za mu zalla li kafani Aisha take cewa he raddu mana suka mayar da shi suka suka nuna basu bukatar shi walam yukaffinuhu fihi bas saman zalla a cikin kenan basu mushi li kafani ba a cikin irin wannan kayan kenan kawai hori ne ta suka aiki da shi al'aiti hal hadisan da guda biyu duka suna haduwa malai cewa sanaduhu sahihun laula an anahu abi abi zubair walakinahu yasihu ma qablahu wannan kenan shine gaba ta uku gaba ta uku ana so amma mutum likawani da kaya wanda suke hibara in tayassara zalika in ya samu sai abu na hudu daga cikin abin da ake bukata ake so a yi ga abin da ya shahi likafani tabkhiruhu thalathan bi ma'ana yi mishi turare a sa mishi turare to tabkhiru kuma kaman shine irin kalan turare na wuta kenan ya samu a sa mishi turare ya zamanto yana yana kamshi ina nan kuma galibi akwai irin kalan turare da ake sawa likahoni ko kusan wani turare ne masanan ne me sunan shi miski ne kisa al miski malaki cewa dalilin wannan yin wannan magana yake cewa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jammartumul mayyita yake cewa fa ajmiruhu salatan idan kuka kuka mushi turare ku mushi turare su uku mana kenan alkahon a mushi turare kenan da zai zama to yana kamshi akhrajahu ahmad wa ibn abi shayba wa ibn hibban fi sahihihi والحاكم والبيحقي قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال بألف الاثنين وصححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع ما وهذا الحكم لا يشمل أما وأن حكم تنين تراري بيقوم شبا المحرم mutumin da ya mutu wajen aikin haji saboda hadisin na wancan mutumin ko yace da qauli sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu an-naqatu wala tutayyibuhu kar ku samu shtirari kar ku samu shtirari ku bar shi yanda yake haka haka zai tashi gobe kiyama malai ce wa qad madha hadisin wannan ya riga ya gabata bi tamamihi kenan cikakken shi ma takhrijihi tare da ambata hanyoyin da hadisin yazo fil mas'alati sabi'a ashar faqrati dal fi safhati thaniyati wal 50 was salisati wal 50 gaba na gaba wala ya juzul mughalat fil kafan a bangaren da ya shayi likafani har yanzu hallo ba a son wuce gona da iri wajen sanya mutum likafani mana a ce wannan mutum ai dan ajin tabarkalla ne yana mutuwa sai a samu ta gizna mai tsada a ce a samu shi malai ce la ya juz ba ya halatta la ya juzul mughalat fil kafan yace wala ziyadatu fihi ala ala thalathati ko kuma a ƙara mushi akan kyalle guda uku shi ba ya halatta malai ce bi annahu khilafu ma kuffina fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda in aka haka to sabanin yanda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likafani ne kamar yanda bayani kama taqaddama fil mas'alati sabiqa kamar yanda bayani ya riga ya gabata a mas'alar da ta wuce sannan albani yake cewa wa fihi ida'atul lil mal sannan kuma akwai bannan kuɗi a cikin sanyawa mutumin da ya mutu likafani mai tsada sai ce kai bari ma wa huwa manhiyun anhu abu ne wanda yake an hana kenan diyan da yake da wadata ko kuma koyan wanshi kuke da wadata kenan ba za ku ci ba a mu kaza za a yi wajen likafani a buku da wannan haƙƙin kamar da galibi za ka ga mutum yana cikin yana gigice a cikin rayuwa yana shan wahala amma mutane suna kallon shi ƴan gwanna shi suna kallon shi ba za su kawo mishi yadul aun ba yadul aun ba za su taimaka mishi ba sai ya mutu to kuma a lokacin kowa zai nuna cewa fa shi shine na kusa da wani dole ai kaza ka ga a yi ta rikici wataƙila daga nan za a ɓata tsakanin wani da wani a cikin famin da wasu samun makamantan wannan wajen wanka a yi ta rikici wajen ɗoka a yi ta rikici inda za a mai sallah a yi ta rikici a zo binne shi maganganu kowa haɗu yake nan ma a yi ta rikici kowa yana ga cewa shi ne gaba-gaba a gaishi ya shi ne gaba da sauransu wannan ba wani kara ba ne mutum lokacin da yake rayu ku taimaka mushi kuma babban taimakon da za ku mushi in ya mutu lalle binne shi yana daga ciki amma ba abin da ya kai addu'a tsayuwa da jajirce da za ku yi ku ta mai addu'a kan ubangiji suwa da ya mishi ya mishi rahama ka tsaya kan kabarin shi ka mishi kai ta mai addu'a Allahumma sabbithu Allah ka tabbatar da shi akan ya bada amsoshin da amsan tambayoyin tambayoyin da za a mishi wannan abin yake bukata kullum awo yake a rayuwar shi yana mutuwa sai ga an ka bahun hatsi bahun shinkafa wane ne wane ne ayi cotization a saye dan marike a yanka ayi wane ne kamar wani abun biki gwara makamancin wannan ku taimaka mashi lokacin da yake rayu ko kuma la'allama daga cikin sabubban da suka kashe shi akwai sakaki lalle Allah kadarta mashi zai mutu amma wannan sakakin naku Allah zai zama to shine sababin da ya kadarta ya sa ubangiji ya kadarta mashi mutu a wannan yanayin to da haka maliki ca ne ba a bukatan tozartar da dukiya wajen kula da harakan gawa hatta da likawar da za a samu shi a sanya mashi likawani wanda yake mai saukin daraja wa huwa manhiyun anhu malice la siyama barantana ma wal hayyu aula bihi mutumin da yake raye shi yahi cancanta da dukiya ba mutumin da ya mutu ba to wannan magana albani ce ko yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yake cewa inna Allah Allah mai girma da buwaya kari halakum salatan ya ya kyamatar muku abubuwa guda uku abubuwa guda uku Allah baya san su abu na harko qila wa qal kace na ci barantana yanzu da aka tashi harkar siyasa ko kowa ya haɗi wannan ya haɗi wannan ya ture wannan ya haɗi wannan ya ture ana ta cacan baki sannan kuma da jita-jita an ce kaza ai an ce kaza ai ana na ana kaza alhali ba wani kat akan duk abin da mutum yake wani to wannan kila wa kalan addini ba san shi in za ka yi magana ka yi magana akan abin da ka sani abin da baka sani ba ka ja bakin ka kai shiru wannan shine karantarwa da addini ya karantar da duk mutum mai imani dan abin da halshen ka yake faɗi zai iya zama to maka sababi na shiga wutar jahannama kai tsaye zaka mutum ya hankali da kace nace da an cece ku ce da an ce aka rike ka aka ce waye ce sai ka ce ai a fada kaza su wani suka ce a je fada kaza a ce ai an ce kun ce kaza anan kaza kaza to waye ya ce a cikin ku a ina aka yi a gaban wa aka yi sai ga kowa na jin jiki amma a lokacin da za a haɗin wani sai ya ce ma a gaban shi aka yi amma kuma ƙarya yake wa ida'atal mal an kyamatar muku da tozartar da dukiya da wance kalar da ita da aikata ta cikin abin da bai da amfanin duniya bai da amfanin lahira don kaji kudi a cikin aljihunka ba yana nihin ba kawai kai kake da milkiya milkiya milkiya fardiya akan su mana kai za ka yi abin da ka ga dama kalla in ka tashi kashe su dole ka kashe su a tafarkin Allah akan abin da Allah yake so a cikin abin da akwai amfanin duniya ko lahira a cikin shi in ko ba kashe su a wannan bangaren ba to wallahi za ka tsaya gaba Allah ka amsa ka amsa tambayan da za a maka akan wannan dukiyar da aka baka ya kai da ita mazalla yake cewa la tazulu qadama abdin yawm alqiyama diddigen bawa ba zai gushe ba gobe kiyama sai an tambaye shi akan dukiyar shi min aina tasabahu wa fima anfaqahu da ina daga ina ka samu su wallahi biye ɗaya suke cikin aljihunka sai maka wani lissafi a kanta ta yaya ta shiga aljihunka ta yaya ta shiga cikin kwantikinka ta yaya ka ɗauke ta kai kaza da ita yanzu in ka samu tsiran sun shigo ta hanyar da Allah yake so ta hanyar halal to kuma fi ma anfaqahu ta ina ka kashe su maka da ku karga gayyatowa za ku yi biki ka rasa malam in kaga abin da ake yi na rishin sanin ya kamata da rishin cancanta wallah sai ka kasa gane wai gidajen nan wai wai mutane ne a cikin shi ko kuma dabbobi ne a cikin shi ku yi haƙuri ko da lafazin ya yi tsauri wallahi abubuwan da za ka gani a dalilin biki abin bai ba sai kasa gane shi mutumin da ya gina wannan gidan wai yana ina bai da wani amfani a cikin rayuwa za a gayyato maka ɗaya bar mata da waɗanda suke banda ba su san inda aka sa gaba a cikin rayuwa ba ya zama to su yi jeren abubuwa aka yi magana ce ayya zai da su wallahi za ka faɗi ma Allah na za ka yi da su kuma amana shi Allah ya baka yanzu kaga lokacin da ake ciki na bakans yanzu haka a garin na ɗazu in ka kekewaya kaga wurare da dama ana ta kaɗe-kaɗen nan kuma wasu kaɗe-kaɗen nan su ne wasu zuwa masallaci suna sallah su ne wasu ya manzala sallallahu alaihi wasallama a nasu tunani su ne kaza su ne kaza su ne kaza ina umarnin da addinin ya baka ina umarnin da ayoyin da ubangi subhanahu wataala ya bayani akai ina hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina biyayya ga manzo Allah ina da'a a gare shi ina bin abin da yayi daga babu a tara ɗin duniya malam su wuni suna su ayi ta kidi ana ana duwar abu kalmomin batsa duwar aikin da bai kamata ba kalmar da bai kamata a furta ta ba ayyukan da bai kamata a ce da bai na yin su ba a sa matan aure su shiga su yi kada gangan jikinsu ana ihu ana ana ana ana ana ana ana ana kari wai kuma madan tsabage rashin kumya sai a kuma kuma a rika cewa Allah sa gidanta ne Allah sa ta zauna wani Allah kuke roƙo akwai akwai ta'awud akwai cin karo da juna a cikin maganganu shi Allah shine yace kakku haka ne manzalla ya zo ya ce muku sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi albarkan aure aisaruhu nafaqatan wanda auren da yake kowanne sauki to shi yake albarka duka ba kallo wadannan abubuwan ba kuka zo kuka ta abinda ko ga dama kuka hana littijawan angon ku barcin rana a wannan rana wasu su dole su huta su bar wallahi akwai inda aka gayyato irin abu sai dai ka huta gidanka ka same kwado ka koma wata anguwa lokacin da suka kare tun ka dawo ga ɗiyanka a cikin anguwar ga wane ne a cikin anguwai haka za a zo a yi ta kaɗawa ba inda an kashe a cikin gidanka ba za ka ji kiɗan ba mutane suna da haƙƙi mana suna da haƙƙi suna da haƙƙi ya zamanto suna da sukuri a cikin gidajensu Allah kiyaye Allah shirye da mu gaba ɗaya to irin waɗannan duke da za a ciyar a irin wannan wuraren wallahi gobe kiyama sai kun ba da amsar raskwanan wannan abin da kuka ciyar saboda yanayi da ake ciki yanzu mutum iya da kuɗi kawai shi shi yake da kuɗi da ka abin da ya ga dama zai yi lalle za ka yi abin da ka ga dama kai ma kuma za a yi abin da aka ga dama da kai ko Allah Allah nuna maka abin ba haka nan bane ba tun kana raye ko kuma Allah ya maka talala ya barka sai lokacin da ka mutu yanzu a irin waɗannan auren rikin da ake yi nawa ne daga cikin auren da aka zo cikin ƙanƙanin lokaci aka shiga wata tarka-tarka da rikici da rashin fahimtar juna auren ya kasa albarka aka kasa fahimtar komi ƙarshe kuma dole a zo a rabu a irin wannan yanayin ne ake zuwa a yi aure wallahi ana maka rakwantar abin da rikicin da aka yi a cikin auren auren la'alla bai wuce wata biyu ko uku ko hudu ko shekara ɗaya amma rikicin da aka yi in ana baka labarin sai ka zama da an yi shekara arba'in a zama auren to dama fi sabilillahi irin waɗannan macen da za ta huto cikin wajen makaɗa ta huto tana kararin jikinta al'umma suna kallonta ana ihu ana mata kari yawan ai shaidan ma an yazo sai dai ya mata jinjina Allah ƙara ɗaukaka da girma ya bayan shi ma yau duk abin da duk abin da shaidakin zai sa zai sa ayi ita tana ciki dama ko kuma kaga za a yi sadaki a je amso aran amfili akwai a ɗauko shi haya in ka ji kiɗin da ake sa a cikin gidan subhanallah kuma kawai mata ne a tare suna tarawa gaskiya wallahi kowa ya duba al'amarin ɗiyan shi da matan shi in ba haka ba wallahi ba za ka ta yi aljanna ba jan ka za su yi kun yi can Allah kiyaye da haka ida'atul mal tozartar da dukiya da wancan kalar da ita da rishin nuna fa'ida a gare ta dukiya tana da kima addinin musulunci ya kula da dukiya kwarai da gaske iya daga cikin ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar wanda addinin musulunci duk ayar da ka gani da hadisin da ka gani suna magana akai daga ciki akwai dukiya a dalilin haka aka haramta sata aka ce mutumin da ya sata a ma yanke hannun gaba daya saboda mahimmancin dukiya shi yanzu daga an ce mutumin da ya sata aika za sai ka ya rika tuna cewa wai dokar da aka ɗauka a kan shi ta yi tsauri subhanallah mutum musulmi ya rika irin wannan tunanin hallaka ne a gare shi wanda ya ɗora dokar nan shine ubangiji subhanahu wata'ala wanda shine ya halicce ka kuma ya san menene yake gyara ka menene bai gyara ka ba abin da ka sani kai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila to ubangijin da halice ka shi ya san kai wane ne sai ya ce wane abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza da yake gyara ka abu kaza da abu kaza baya gyara ka yanzu ba sallah zaka je ka soyi ba a ciki ba akwai wani littafi da ake yi ba na bayanai da zaka aiki da ita in kana so ka ce ka more mata kaga mutum ya ɗauki lokaci wataƙila baya gani ma ya amfani da gilashin da yake ƙara gani yana ta karanta saboda kiyaye ƙa'idodin ta yadda abin me yasa saboda ƙa'idodin mutumin da ya ƙirƙire ta shi ya ɗora ƙa'idodin da akan haka take tafiya to amma a yau ne aka wayi gari ubangijin da ya halicci duniya ya zuba duk abin da kake gani a duniyar ya saukar da doka ɗada mai cewar dokar ba ta yi ba ko ba iya ba ko ba wanda ya isa ya ce aiki da doka Allah daga lokacin da mutum hudu za a ce dan rikici ne dan neman tada zamanin tsaye dan kaza dan kaza ne alhali da duniyar da abin da yake cikin ta gaba ɗayan ta mallakar ubangiji subhanahu wataala ne kuma shi ya san me yake cikin ta kuma shi ya halicce ka kai a karan kanka baka san me yake cikin jikinka ba ababe nawa ka jahilta kai ka ɗauki wannan yatsa taka daga wannan nan daga harcen ka zuwa wannan dan yankan na fari abin da yake cikin nan wallahi baka san menene ne amma ubangijin da halice ka ya san me yake ciki ya san me yake sauran gangan jikinka yace wane ka bi kaza ka bi kaza kai kaza ka kai kaza sai ka zauna lahiya sai ka ci a ci bayan neman tare zamanin tsaye ne wannan shine mafhumin duniya a yau duk abu in aka ce maka wannan abun na Allah ne to ina mai tabbatar maka da cewa duniya kuma sai ta tsaya a gehe ta ce wannan abun ba daidai bane ko ta hanyar tattalin arziki ko ta hanyar doka ko ta hanyar zamantakewa ko ta hanyar wallashi su walla tsarin siyasa ko ta wace bangare inda aka ce maka wannan Allah ne to kawai bai ba karkashin ka'idoji da dokoki na majalisar ɗinkin duniya da sauransu komai su suke suke suke idara shamso ga dama to Allah kiyaye naka ubangijin da ya halice ka shehi ga sani ya zaka zauna lahiya kai da kake tunanin cewa idan ya sata aka gundure mishi tafin hannun shi kana gaba mishi adalci ba shi mutumin da ya je ya bi rana ya bi dare ya bi wane ne ya je tara wannan dukiyar haka kawai cikin kibta ido sai ya zo sa shi cikin matsala shi bai da haƙi yanzu misali barawon da zai saci moto wani kan ya sai moton da haida ta yi libi daga nan kan ya ta yi libi shahada ce ya yi ba da rayuwar shi la'alla ya isa la'alla ba zai isa ba ya yi tadhiya ya ba da rayuwar shi ya je ya samu abin da zai samu don ya zo ya ruwa makan shi asiri kar ya roƙi wani kar ya yi bara ko kuma ɗan kasuwa ne tun da ka tashi angonku da kantin shi yana yi haka kawai wasu ɓarar zo daga sama su buɗe shagon su shiga su kwashe kayan gaba ɗaya su sashe tsaya shi su in aka musu haka ba musu adalci ba amma shi shi ko bai da haƙƙi kaga hatta tsari a tsarin hankali ma abun abun tsarin hankali inda lahiyi hankali ne abun bai hawa shi da ba nashi ba ya duro ya zo ya ɗoka haka kawai ya tada mutum zuma tsaye yanzu mutum nawa ya zama rayuwar shi ta lalace a dalilin satan da aka mai mutum nawa yake da abin amfani wanda Allah kaɗai san irin amfanin da zai wannan abin zai mishi haka kawai wani wanda bai san inda aka sa gaba a rayuwa ba kawai ya zo ya ɗauke wannan abin ya je ya ba wasu su ɗan ba shi canjin shi je ya sayi ƙwaya ya sha kuma ya zo halin ya ɗauki na wani nan ho wani abokin ya rubuta bahasin shi mai morkin shi ya cika tab zai je a yi sahabkin shi a huddo a yi mai munakasha kawai ne zo sace wadatar in gaba ɗaya magana nake maka sai dangana ya kawai ya dangana ya bari ya fasa ya zuba kudin na karatun ya yi komi muna kasha kawai ta yi saura shi wanda ya satan bai ma sama miye a ciki mi zai da sha bai sani ba to kaga in aka duba aibin da illan da zai aifar wallahi wannan hukumcin adda Allah mushi ma akwai tausayi da rahama diya a ciki yanzu a irin yanayin rashin ɗaukan dokan da ya cancanta a wasu ƙasashe za a ga in suka kama wanda ya musata ta hori su kunna mai wuta da a gundule mashi tahin hadin nashi da a kunna mashi wutan wanne ne ya sauki to duk an aka bar dokar Allah sai an gaba kyau wannan haka ka'ida ne wallah ka'ida ne sai manzo Allah yake cewa wa kasaratas su'al kenan ba a son tozartar da dukiya kenan ka hatta da mutumin da ake ga cewa wadatacce ne dan an zo a mushi likawani kenan haramun ne a sa mushi likawanin da kaya masu tsada ko a sayo ta gizna mai tsada a ce bar amai likawani da ta haramun ne yace wa kasarata su'al haka kuma da yawan tambaya cikin abin da bai da amfani mai sunan baban fir'auna wace mata ce mijinta annabi babanta annabi kananta annabi wanta annabi wane ne annabi wane ne annabi in ka sani me zai kara maka a cikin addinin ka jahiltar wani abin mai zai rage maka ba abin da zai kara ma ba abin da zai amfana ba kasarata su'al fi ma la fa'ida tafihi a cikin abin da bai da wani amfani malaci akhrajahu al-bukhari wa muslim wa ahmad min hadisi al-mughira bin shu'ba wa lahu shahidun min hadisi abi hurairah radiyallahu anhuma akhrajahu muslim to anan malin sai yake maganin cewa yu'jibuni bi hadhihi al-munasaba yace yana burge ni a dalilin zawon wannan magana ma qalahu al-allamatu abu tayyib abinda wani malami abu tayyib ambata fi rawdatin nadiyya a cikin littafin shi ar-rawdatu an-nadiyya yace wa laysa takthirul akfani amma mutum likahoni da yawa misali a sayo zawati a sa a ƙara a ƙara a mai sama da uku hudu biyar shidda bakwai yake cewa walla takthirul akfan wal mughalatu fi athmaniha sannan kuma da kaiwa makura da wuce iyaka wajen farashin wannan tsimman da za a sa mashi ya ce wannan abin laisa bi mahamudin ba wani abin yabo ba ne ba don kun mai haka ba wani abin da kuka mashi na burgewa ya ce fa'innahu laula wurudi shari'i bihi yau an alikawarin a karan kanshi in ba don shari'a ta zo da shi ba ya ce lakana min ida'atil mali shi ma da an sa shi cikin cewa to zartar da dukiya ne to amma addini ne ya yi umarni akan ayi shi kenan dole ayi shi to amma wajen yin shi kuma ka auce gona da iri ya ce li annahu la yantafi'u bihi almayyit saboda wannan mutumin da ya mutu ba zai amfana da wannan likafin da komi ba la sai wasu a irin a irin wancan lokacin kaga kamar makaranta satin da ya gabata kaga mutum zai mutu dan kyallen da za a rawo shi sai a rasa a ja a rihe kai kawowa su huto a ja a rihe kawowa kai ya huto sai dai a ɗauki ganyen ice a haɗa kayan kenan komin karancin muni a yanzu akwai wani kaman kaya tuhahi wanda yake khas keɓancacce wanda kawai wannan zawati ne dawa na mutumin da ya mutu ne saboda akwai wadata da sauran abubuwa makamantan wannan amma a wancan lokacin ai ba kayan wasa bane ba a ce ga mutum mai kwamfule biyar a cikin sahabbai wallahi nema ne nema ne ba na wasa ba to shine malaki ce ala kana min ida'ati almal yace li annahu la yantafi'u bihi almayyit sannan wa la ya'udu naf'uhu ala alhayy sannan kuma in aka samu shi wannan likawanin amfanin wannan likawanin bayya komowa zuwa ga mutumin da yake raye sannan kuma shi mutumin da ya mutu baya amfana da shi sai ce wa rahimallahu ababakar siddiq radiyallahu anhu haina qal haisu qala Allah yayi rahama ga Abubakar Siddiq lokacin da yake cewa yace qala yace innal hayya ahqqu bil jadid da aka mishi likafani shi wannan in ka mutu a cikin zama likafani yace kai yace innal hayya ai mutumin da yake raye ahqqu bil jadid shine ya cancanta yasa abu sabu ina mutumin da ya mutu da wani kaya sabo kuma adam mi zai wanda ƙarshe hashewa zai yi ya zama gaba ɗaya zaman to gangan jikin ma babu sai ƙashishuwan in ba daidai ku daga cikin bayan Allah ba wanda Allah ya sa gangan jikin shi ya zauna a haka nan ya ce lamma ƙila lahu lokacin da aka cewa abubakar lahu inda ta'ayinihi li thawbin li thawbin min aswabihi fi kafanihi aka ce aka ce mishi lokacin da aka ayyana bi mana aka aka nuna wata riga daga cikin kayan shi aka ce in ya mutu da wani za a mushi likawani sai ke cewa a innal hayya ahqqu bil jadid mutumin da yake raye shi kamata a sama kaya sabu ba mutumin da ya mutu ba sai ke cewa inna hadha khalaqun yace ai wannan abin da kuka sa kuka sa muni na likawani tsoho ya kamata a nemo a sa kana samu wata tuhahi tsohuwa kina wanda ya tsuha khalaqa imana abinda ya tsuha kina sa wani ba irin abinda yake sabo ba to wannan shine abinda irin bayanan da malam yake mana karkashin abinda ya shahili kafani kina insha Allah ta'ala zamu dakata anan a satin sama sai mu tashi inda malam yake cewa wal mar'atu fi dhalika karrajuli id la dalila ala at-tafriqi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله